الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اذهب إلى فرعون إنه طغى Ubangiji yana magana da annabi Musa bayan ya koya masa amfanin da zai yi na mu'jiza da sarrafa da hannunsa yadda in wuri ya ƙure ga yadda zai jefa sanda sanda ta juye ta zama katuwar macijiya ko katan mesa duk in ya ta sama mutane sai su ta gudu har fir'auna sai ta tsalle yana gudu an nuna masa kuma yadda zai yi da hannunsa to duk Allah ce yayi wannan ne don ya nuna masa mu'jizozi saboda yana ya shirya shi ne zai aike shi wurin wani wani bawa wanda yake mai girman kai wanda ya ƙetare iyaka idan ka tafi ya Musa ila fir'auna zuwa ga fir'auna zan aike ka zuwa ga fir'auna innahu dare shi fir'auna ya ƙetare iyaka ya wuce zamanwansa bawa ya mai da kansa wai shine ubangiji saboda haka zan aike ka ne wajensa قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري da aka anan ga abin da aka faɗi anan amma a can da ya ce masa zan aike ka wajen fir'auna sai annabi musa ya ce ni harshe na baya fita sosai wa yadi sadri wa la yantali lisani fa arsil ila harun wani sa'in tashi magana sai in ji kaman an daure kirji na kaman an daure harshe na saboda abin da ya faru gare shi lokacin da yake reno a gidan fir'auna wata rana ita da aka kai shi wajen reno din ita asiya ta ce masa ta ce wa uwarsa to sai ki zauna a nan gidan ki renan mini ɗana sai ta ce to ba zan iya barin ɗakina da yara na in dawo nan in zauna ba amma in kin yadda zan koma da shi gidana kuma zan kula miki da shi shikenan ta koma da shi ana kulawa da shi sai nan ta ce a gaya wa duk masoyinta yau ɗanta zai zo zai kawo mata ziyara tana so ta ga dukkan wanda yake da soyayya da ita ya nuna wajen yi wa yaron kyauta to sai aka shirya hadaya da za a ba annabi musa alaihi salam aka yi ta kawo kyauta aka yi ta kawo kyauta wai ɗanta ne zai zo yau wurinta shikenan da aka tara wannan kaya sai ta ce a kai wa mai gida a ce masa ga ɗana wanda ya bani yau ya zo mu gan shi aka kai fir'aun da ya kama ɗa da da ya kama gemu da yake gemun nasa an masa ado da zinariya annabi Musa sai ya kama gemu kin ga sai Fir'auna ya ji abun kunya to sai ransa ya ɓaci ya ji tsoro ce wannan dai watakila ko shi ne ake faɗa ni zan sa a kashe shi sai ta ce kai haƙuri ranka da dai ai wannan yaro ne ba ba da gangan yake wannan abu ba Fir'auna na jin tsoron sa a yaro ne a ba yaro bane ta ce yanzu yace yanzu in aka nuna masa wuta da zinariya zai ɗauki wuta ne ya bar zinariya ta ce zai bar wuta zai bar zinariya ɗauki wuta yaro ne bai san komai ba sai aka kawo wuta aka kawo zinariya Allah da ikonsa annabi Musa sai ya ɗauki wutar ya sa a bakinsa amma bin mamaki wutar bata kona hannunsa ba amma ta kona masa harshe to sai harshe ya dan gurago hakan nan saboda dai biya ya samu daman ya zama ya fi kowane annabi yin magana da Allah saboda wannan rauni da ya faru a harshensa to shi ganin sai yace da yace masa wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayhim fa akhafu an yaqtuluni kuma ni zuciyata ba ta iya yin in na sashi yin magana sai ji zuciyata ta dai ta daddanke ka nemi haruna ka hada min da ni huwa afsu minni lisanan ya fi ni magana mai fasaha zai taimaka mini to shikenan sai aka yi haka din idan ya fara ne kala sai yace rabbi shrah li sadri da yace wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani din nan to sai roki Allah yace Allah ka yalwata mini kirji na irin abin da yake samu na in tashi zan yi magana in ji zuciyata ta danke din nan na suke to Allah daga yau ka yaye mini wannan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sannan kuma ka sauƙaƙe min lamarin nan da ka ɗora mini mai nauyin nan ka sa ya zama mai sauƙi a gare ni inna san kaman annabi da aka ce inna san liqiyalai qawlan saqila to shikenan annabi Musa shi ya roƙa bayan ya faɗi larura amma shi annabi bai roƙa ba aka bashi Allah ya ce masa alam na shara halaka sadraka ashe ban yaye maka kirjinka na buɗe kirjinka daidai da yadda zai ɗauki aikana ba wa wadana an ka wiziraka ashe ban ɗauke maka nauyin da annabi Musa yake neman in haɗa shi da wani waziri wa man nasu illa min indillah nasara ta manzon Allah dama shi Allah ya ɗauki alƙawari shi zai yi masa zai bashi mala'iku ne zai bashi sahabbai ne duk da nasaran Allah ya ɗauki nauyi shi zai yi masa wa kafa Allah mai kitala saboda haka idan annabi Musa ya nemi a bashi mai taimakonsa wanda zai taimakonsa ɗaukan nauyin wannan manzanci Allah ya yi alƙawari shi zai ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa za'ana an kabiraka allazi an qadara zaraka idan wanda muka karanto na baya annabi Idris Allah ya masa kirari ya ce masa warfa'ana fa makanin aliyan sai da kace warfa'ana laka zikraka mun ɗaukaka sunanka duk inda aka faɗi sunan Allah to za a sa sunan Muhammadu a wurin sallallahu alaihi wasallama warfa'ana laka zikraka idan annabi Musa ya ce rabbi shirali sadri wa yassir li amri kaifa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran ba wai sauki daya ba sauki biyu za a baka bayan kowane wahala a kawo sauki sallallahu alaihi wasallama rabbi shirali sadri Allah ina roƙonka ka buɗe mini kirji na saboda in ɗauki wannan aika naka in samu daman kuma isar da aikan wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe min lamarin nan da ka ɗora mini ya zama da sauƙi a wurina واحلل عقدة من لساني wahalul uqdatan min lisani Allah ka warware kullin da yake harshe na din nan Allah ka warware shi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce fa inna ma yastarna bi lisanika itubashira bil muttaqina wa tudra bi qawmin ludda shi kam wato ba shi harshen sa kadai ba ma duk ma wanda ya karanta littafin sa Allah zai zai sau zai saki harshen sa ya zama ya ji saukin karanta littafin nasa ya ji saukin fassara shi ya ji saukin fahimtar sa ya ji saukin haddace shi fasil ya amri wa al'uqtan min lisani yafqahu qawli saboda su fahimci abin da nake faɗa يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي waj'al li waziran min ahli Allah na roƙonka ka sa mini mataimaki mai taimako na ɗaukan wannan nauyi da ka ɗora mini min ahali daga cikin nawa nawa iyalai wato ƴan uwana kenan to a cikin ƴan uwan na zai faɗi suna Haruna هارون أخي wanda nake nufi ka haɗa ni da shi ya taimake ni din haruna dan uwana akhi dan uwana huwa afsa minni lisanan ya fi ni harshe wanda tsakaninsa da annabi Musa shekara hudu wato shekarar shekarar yanka aka haifi annabi Musa shi aka haifi shekarar da ba yanka domin da aka tashi maganar yankan bokaye suka faɗa masa aka zauna aka yi maganganu aka ce lallai mulkin nan nasu zai tafi amma sababin tafiyar mulkin nan nasa dan bani Isra'ila za a haife shi zai tafiyar da mulkin sai harkar da shi to sai ce to ba shi kenan ba duk inda ya suka yanki suka haifi ƴaƴa maza sai a yanke su in sun haifi mata a bar su to sai aka ba shawara kace "Ah, to ranka ya dade su bani Isra'ila fa su ne bayin mu su ne leburorin mu yanzu aka waye gari ga duk garin nan ba kowa sai baki ɗaya to wani bawa ne zai mana ah, ayyukan da bani Isra'ila suke mana yace eh lalle wannan ko shawara ce to yanzu abin da zamu yi in an yanka bana baɗi kada a yanka in an yanka bana baɗi kada a yanka to shekarar da aka- ba a yanka din ne aka haifi Haruna to da aka shekara biyu ta uku to ta hudun ne Ah, aka haifi sirna Musa lokacin yanka shekarar yanka din Ah, saboda haka ne wansa ne ya fi shi da shekara hudu waziri na mai taimako na ah, dama ah, kowane bawan Allah ko ko annabi ko batarake ko malami Allah zai masa wazirai in Allah yana nufinsa da alheri kamar su annabawa din kamar su wasu bayin Allah din to sai Allah ya musu waziran nan mutanen kirki idan sun manta alheri su tuna musu in sun tashi aikata alheri su taimaka musu in ku Allah yana nufin mutum da abin da ba haka ba to sai ya sa masa mugun waziri idan ya mance sharri ya tuna masa in ya tashi aikata sharri ya taimaka masa in ya tashi aikata alheri ya hana masa to Allah yana nufin wannan mutumin ko basaraken ko wannan mutumin da mummunan abu kenan amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji yanzu dai Allah ya dauke masa dukkan wahalolin da annabi Musa yake kukan su innan amma duk da haka sai da Allah ya masa wazirai guda hudu a da farko ya ce Allahumma izzal islam bi adi umaraini kamar yadda ah, annabi Musa ya ce Allah yana so Allah ya karfafa masa lamarin nan nasa da dan uwansa Haruna shi ko annabi ya faɗi umarori guda biyu Abu ibn Hisham da Umar ibn al-Khattabi yace Allah ina roƙonka ka karfafa wannan lamari nawa da ɗayan umarorin nan guda biyu wanda su ne abin tsoro a Makka to sai Allah ya ɗauki Umaru ya bashi ya jefar da wancan to sai suka su ne waziransa ba ma guda biyu har guda hudu sallallahu alaihi wasallama su yan uwansa ne kamar yadda Haruna akhi uwansa ne waziransa ne na farko abubakar wanda ya aboki da shi tun annabi yana da shekara ishirin abubakar yana da shekara goma sha takwas suka yi aboki komai nasu na abokantaka suna yi tare har aka ƙara shekara ishirin annabi yana shekara arba'in ya ce Allah ya aiko shi abubakar yana da shekara arba'in biyu babu kenan sai ya amsa ba tare da kowace wahala ba to sai ya zama shine babban wazirinsa shine wazirinsa na farko shine babban wazirinsa shine wazirinsa na ƙarshe shine khalifansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام Allah ya riga ya zaɓe ni masoyi ba daɗi da bayan haka zan zaɓi wani masoyi ba daɗi da na zaɓi Abubakar amma na ɗauki Abubakar ɗan uwana kaga Haruna akhi kenan ya zan wazirin nasa kenan sannan kuma ya komo ya ambaci maganan annabci ma akan wazirinsa na biyu yace law kana ba'di nabiyyun lakana Umar da bayana akwai annabi da Umar din nan da an naɗa shi annabi domin zamanin da akwai mutanen da Allah yake magana da su su ba annabawa ba ta cikin al'umma ta in akwai Umaru ne yana cikin su biyu kenan na uku sai na Usmanu Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ayyukan da Usmanu yake yi na tsaya masa cikin harkokinsa sai ya ce Usmanu akhi fi dunya wal akhirah Usmanu din nan dan uwana ne duniya da lahira daga yau duk laifin da Usmanu yayi ba zai cuce shi har abada ko da zai yi laifi wazirin sa na uku kenan wazirin sa na hudu na karshe shine sayyidina Ali ibn Abi Talib lokacin da za a tafi yakin tabuka wato yana ciwon ido to sai annabi ya bashi sai ce ya rasulullah ya zaka bar ni tare da mata da yara sai ce amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa walakin la nabiyya ba'di da annabi ya bashi khalifa sai ce ya annabi za a tafi yaki sai a bari tare da mata da yara yace ba za ka yadda mai da kai kamar yadda haruna yake wajen annabi musa ba ko da ke ni babu annabi babu annabi tare da ni babu annabi a bayana sallallahu alaihi wasallam to sai aka samu waɗannan khalifofi nasa guda hudu su ne kashin bayan dukkan al'amarinsa amma Allah shine mai tafiyar da komai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi addini kullum yana bukatar mutum biyar idan ya rasa daya to na ƙasa za ta shigo masa ta inda shi ba na ƙasar shi bane na farko addini na neman mutum mai izini je ka kai uku ila sabili rabbik ko ko wa ila rabbik to wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan wani zamani ne kuwa to wanda yake ya ɗauki nauyin aikan akan izini to daga wannan sai a samu wani mutum wanda yake ni na riga na ba da raina duk abin da na mallaka kuma na bayar dukiya kenan kamar abubakar na uku ana neman wani mutum wanda yake baya jin tsoron kowa a yi gaskiya ko kuma a mutu in an so wato sai baba ta gani umaru kenan to kullum addini ya san mutum irin wannan wanda baya jin tsoron kowa sai dai kowa ji tsoronsa akan gaskiya to umaru kenan to na hudu ana neman mutum wanda yake mai sai mai saukin hali da Allah zo ka ji mana ko ba haka ba da ka ta ka ji mana ai mutum sai ya ji abu tukuna zai je ai ba haka ake yi ba to ku ne ka da ka ta mana a jawo hankalin mutane a gaya musu magana a hankali a hankali a hankali har duk wanda zafin Umar ya kora sanyin Usman sai ya dawo da shi kamar da za je yakin Hudaybiya babu wanda zai iya zuwa Makka lafiya ya dawo lafiya sai Usmanu saboda zaman lafiyarsa da kowane mutum to addini yana son wani mutum na ƙarshe na biyar shine mutumin da yake da ilimin duniya da ilimin addini kuma faɗakakke ko yana bacci ka tashe shi ka je ba masa tambaya zai baka amsa ko ta addini ko ta duniya ta addini son wannan shine a matsayin sayyidina Ali Ali bin Abi Talib alhamdulillah yanzu musulunci yana da waɗannan mutanen ko ina akwai masu izinin akwai wanda suke sadaukarwa da ransu din akwai kuma masu sai baba ta gani din akwai kuma masu masu jawo hankalin mutane akwai masu ilimi din alhamdulillah manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa al-uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri ka hada shi cikin lamari na ya zama annabi mursali tare da ni annabi mursali كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina basira na nemi waɗannan bukatu duka ya ubangiji na ba don in amfani kaina da su ba in muka samu ƙarfi allazina in makkannahum fi dakamu salata wa atu zakata amaru bil ma'ruf wa munkar wa lillahi aqibatul umur wato muna so ne in mun yi ƙarfi mu samu damar yadda zamu yi maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kasira mu yi maka zikiri da yawa innaka kunta bina basira domin kana tare da mu kana kallon mu ya Allah ubangijinmu kun ji dai mutan da manyan bayin Allah duka maganan zikirin nan dai واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا كان كما cikin suratul kafi ubangiji ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kuma Allah yana ce mana ya ayyuhan nasu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan yana cewa wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna to in Allah yana son ya sa wa mutum shakawa wato rashin arziki sai jefa masa kiyayyan zikirin Allah da kiyayyan masu zikirin Allah sai ka ji an ce to ka ji ba salatan wa salatina ma in kara guda in ka kara guda ba a so Ah, to ai zikiri yadda yake a wurin Allah akwai abin da Allah ya bayar a lissafe akwai wanda annabi ya bayar a lissafe to wanda aka bayar a lissafen nan karka yadda ka rage karka yadda ka kara in ka rage ko ka kara to la in ka rage to za a ce ka ciko in ka kara to za ka yi kafara abin da ka kara nan za a ce to kai badiya amma abin da yake da an sake shi ne wai kurla kasiran to shi ba iyaka haka in ka zo yin sallah man za da ala salati mislaha batala salatuhu wurin da aka ce ayi raka'a biyu sai ka ce bari yi raka'a hudu to sallar ta baci wurin da aka ce ayi raka'a uku magariba kenan kace bari yi shida to sallar ta baci wurin da aka ce ayi raka'a hudu sai kai takwas sallar ta baci duk inda kidaya ya shigo shirka asharatun kamila duk inda kidaya ya shigo to ba ƙari ba rage amma wurin da kidaya bai shigo ba yaushe za a san iyaka in Allah ya ce mai kullu kasiran nawa kenan za mu har mu kai kasiran ba za mu sani ba kasiran a wurin Allah ba kasiran wato yanzu wani mutum in ka bashi buhun shinkafa ɗaya ka bashi shinkafa kasiran amma banda local government buhu ɗaya din ka bata ba kasiran ka bata ba haka in ka bata yanda zai ishe ta to wanda zai ishe ta nan ba zai ishi fitar government ba wanda zai ishi fitar government ba zai ishi tarayya ba wanda zai ishi tarayya ba zai ishi duniya gaba ɗaya ba to balle Allah mai sama mai ƙasa ya ce ai masa da yawa to aka san yadda za a masa yawa din to dama ya ba mu ma'auni ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna abu da duk ba ku sani ba ku ne masana ku tambaye su misali Allah ta mai zikiri mai yawa shehu tijani kai ne malamin mu inji mu yan tijaniya shi da qadir kai ne malamin mu yan qadiriya ka gaya mana yaya za mu yi to sai ya bada lissafi kamar kai da almajirin ka ka bashi allo kai ka je ka biya sau goma ka je ka biya sau goma sha biyu kai ka je ka biya sau hamsin je ka biya sau talatin kai ka je ka biya sau ɗari wa zai wa malamin magana ta ina ka samo hamsin ina ka samo talatin ina ka samo sha biyu ina ka samo goma zai tambayi malam don shi kuma al'amari ne adiwa Allah wa adiwa rasul ulul amri minkum wa ulul amri minkum to saboda haka wato su suke kayyade mana su waliyai misali ma alhamdulillah mu duk zikirin da aka sa mu din nan ba wanda babu shi a cikin hadisi in istighfari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke guda ɗarin nan manzo Allah da kansa ya ce innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah mi'ata marra ya ya ayyuhan nasu istaghfiru thumma tubu ilayhi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra a cikin hadisi muslim mutane kar ku sace ku dinga istighfari ni din nan ma da bana sako na kan yi istighfari ɗari to kaga an samu istighfari ɗari da nassi nassin da da ya kidaye raka'o'i domin alqur'ani ya shaki musala da kai ya wuce amma lissafin nan biyu nan hudu nan uku hadisi ne fito da su sannan salati guda guda ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا zahamat katubu katiya ala babil janna wanda ya mini salati Allah ya ce ku mini salati ko to duk wanda yake neman ya sadu da ni a lahira da sauri to ya mini salati da yawa a duniya duk wanda ya mini salati daya Allah zai masa salati goma wanda ya mini goma Allah zai masa dari wanda ya masa dari ya mini dari Allah zai masa dubu wanda ya mini dubu ni da shi kafada da kafada har shi cikin aljanna to in kai alƙawari zaka yi wa annabi salati goma ai yayi kadan in kai alƙawari zaka masa dubu watan ba zaka iya ba to wani sabi kenan ya saura dari khairu umuri awsaduha sai aka dauki ɗarin nan na salati na hadisi aka hada da ɗarin nan na istighfari na hadisi kaga hadisi aka fito da su kenan ko to a cikin hadisi la ilaha illallah da muke yi ɗari ɗari a cikin hadisi akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يزيد ولا كل شيء قدير من قالها مئة مرة من قال في اليوم مئة مرة ما أتى أحد مثل ما أتى به إلا أحد عمل بالعمل أو زاده a cikin wata riwayar man qala la ilaha illa mi'ata marratin ma ata adu min ma ata bi illa adu min ma adi auzada duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah sau ɗari to a cikin duk mutanen da suka yi nafila a yau ba wanda ya samu lada irin nasa sai dai wanda ya ɗarin irin nasa ko ya ƙara ya wuce shi ka ƙari yana buɗe kenan tunda wasu la kasiran ne to ga istighfari ɗari cikin hadisi ga salati annabi cikin ɗari cikin hadisi ga la ilaha ɗari cikin hadisi in shi ya ce mu yi wasu ya ce ya yi runtun lakasira wa sabbi bukratan wa asilan mu yi safe da yamma sai mun sake tambayarsa a matsayin sa na malamin yanzu malamin ka je ka je ka bi allo sau hamsin sai ka tambaye ka ce ina ka samu wannan saboda haka jama'a musulmi zikirin nan duk mutane da suke cewa dariƙa bid'a yin a'a kafirci ne to an ma wanda za a rike kafirci da ya bashi babu na sunna balle sai ga kafirci na bid'a inda an samu kafirci ne to an huta da ce masa bid'a don babu kafirci na sunna ba sa koma na sunna balle kafirci kuma abin mamaki har abada zikirin Allah bai zama bid'a ko dai a yi shi a zaune ko a kwance ko a tsaye ko a bayyane ko a boye ko da lissafi ko ba lissafi duk gaba ke da wa'annan sun zo cikin alqur'ani allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda ba a karanta maulidinsa cikin alqur'ani ba kowanne an karanta inda aka haife shi da yadda aka haife shi da mu'jizozin da yayi da inda ya rayu da gwagwarmayar da yayi ba shine maulidi ba to duk na annaba an yi su amma annabi Allah Muhammadu bid'a ne haramun ne ina Allah ya ce shine da kansa zai faɗi haramun ba wani ba wala taqulu lima tasfu al-tadhkur kadhiba hadha halalun wa hadha haramun li tafsiru Allah kadhib saboda ga duk ana koya musulmi kin annabi ne don to a watsar da musulunci a biya bukatan turawan yamma wanda suke bada daloli imam musulmi wannan abun ba kankanin abu bane cusa wa musulmi kin annabi sallallahu alaihi wasallam wai in ka ci naman maulidi ma ka ci mushe don ba don Allah ka yarda don maulidi to na sarkin fa ba don naira yanka ba in na ci nashi mushe kenan je ka an yanka don maulidi din amma wai wanda ya ci naman maulidi ya ci mushe don ba don Allah ka yanka don maulidi to sarkin fa ya yanka don naira na ci shi ma annabi haka mai za a mai da shi duk abin da ya shafe shi dai ba kyau saboda a shusa mutane kin annabi da kin Allah kar ambaci Allah kar ambaci annabi wai in zaka nemi abu kace don son annabi banda annabi wato shi annabi ba kowa bane sai dai kace don son annabi ga qur'ani Allahu wa rasuluhu lillahi wa rasulihi fi sabila wa man yuhajir fi sabila jin mutsar muragaman kafi masa wa man yakhun bati muhajirin ila Allah wa rasulihi Allah ce Allah da manzon sa wai baka isa kace Allah da manzon sa ba in ka ka zama mushriki amma Allah ya faɗa ba iyaka a Qur'ani to Allah yayi magana wani yayi magana magana Allah zaka jefar ka dauki magana wani annabi Muhammad za a mai da shi abun wasa abinci saboda cuza mutane ke yar annabi sallallahu alaihi wasallam ga dai annaba muna karanta tarihin su tarihin su maulidin su sallallahu alaihi wasallam wa ashirku fi amri kai musadda kaseeran don mu samu dama maka tasbihi da yawa ya Allah wa nadhkuraka kaseeran mu samu dama maka zikiri mai yawa don wanzu Allah kaseeran la'allakum tuflihun duk masu babbar ba kaman annabawa saboda haka zikirin zai fi kowa kenan إنها كنت بنا بصيرا أنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى duk waɗannan abin da ka roƙa na baka Musa duk abin da ka roƙa nan na baka
ولقد مننا عليك مرة أخرى walaqad mananna alayka marratan ukhra ai tsakani na ni da kai tun baka zo duniya ba na yi maka wasu alherai masu yawa wanda baka zo duniya ba balle ka ambata su na riga na baka annabci tun baka zo ba domin na gaya wa mahaifiyarka za ta haife ka ba wanda zai taba ka kai annabi ne kai mursali ne na gaya mahaifiyarka إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى idza hayna ila ummika ma yuha a lokacin ai alherai waɗanda nayi maka su da yawa wanda baka roƙa ba suna nan da yawa iz auhayna lokacin da nayi wahayi ila ummika kana ji dai malam lok Allah ya yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa Qur'ani fa muke karantawa amma wanda ce duk wanda yace ana yin wahayi ba annabi ya zan kahiri domin annabi kada ya kawo wahayi a'a to me yasa ake raba Qur'ani ai imani da rabi an yarda da wahayin annabawa amma wahayin ilhama ba yarda da shi ba afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to gashi da Allah da kansa yake cewa yayi wahayi zuwa uwar annabi Musa kamar yadda cikin surar da muka fito ya ta gaya mana abubuwan da ya gaya wa uwar annabi Isa karki bakin ciki wa kuli washrabi wa qarri ainan fa imma tayyinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan duk wannan magana Allah ne yake gaya wa uwar annabi Isa ba annabiya bace wannan magana da muke yanzu kuwa an uwar annabi Musa ake gayawa ba annabiya bace to duk wanda ya inkarin wahayin ilhama ya raba qur'ani kenan ya kafircewa rabi ya yi imani da rabi kuma duk wanda yace al'umman bani isra'ila ta fi daraja akan al'umman annabi muhammadu shi ma ya raba qur'ani ya zubar da rabi bai yarda da kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ba wannan manyan mata ne waliyai na bani isra'ila Allah ke magana da su ya tsammanin ka mata na al'umman manzon Allah balle maza na al'umman manzon Allah irin su shehu tijjar qadir irin su shazali in abul abbas al-marsi manyan bayin Allah waɗanda annabi yake alfahari da su a lahira idan bani isra'ila sun fito da annaba da yawa shi kai fito da waliyai ya zama ulama ummati ka anbiya bani isra'ila ya zama yana ala ummika ma yuhi lokacin da muka yi wahayi ila ummika ma yuha abinda aka yi wahayi din shine wa wahayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayka wa ja'iluhu min al mursalin shine muka yi wahayi zuwa ga uwarka muka gaya mata kar ta ji tsoro zaka da ga yadda za ta yi da kai kuma zaka dawo lafiya kuma na yi mata albishir zaka rayu zaka girma zaka ga zaka zama mursali daga cikin manzanni na na ga uwarka haka wannan alheri duk ai ba kai ka roƙa ne maka ba ألقذفي في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل shi ma ai zan nemi ai masa kabari ina ganin kabarin yanzu kai ina zan yanzu namun dabbobin ruwa za su cinye shi kenan to amma ta dan manta alƙawarin da aka yi mata ne an zai fi tabuti fa zai yammi fal yulqihi al yammu bisayi za mu ba da umurni shi kogin ya miƙo wannan akwati gaba in ya zo gaba kuma ya shigo magudanin nan da yake shiga gidan fir'auna domin lokacin da yake bada labarin cewa wane annabi Musa da shi da shi a dube shi da kyau mana ana amal khairun min hadha alladhi mahin wala yakadu yubin falawla ulqiya risalatun min zabin wajha amal malaikatu mutarin yana cewa ga ruwa yana gudu a karkashin gidansa an tajri min tajiya fala tusirun to shi sai wannan ruwa magudani da yake shigowa gida gidan Fir'auna daga cikin Nil yana gidan shigowa gidan Fir'auna ana wasa kamar yadda manya suke yin ruwan da za a shiga ana wasa a gidansu din nan to shi wannan ruwa sai ya dauko akwati ya dauko akwati sai ku yangin gidan suka ce mun tsinci akwati mun tsinci akwati sai suka kama suka kama mu bude sai ɗaya ta ce kai idan mu bude muka bude muka tadda kuɗi ba ba wanda ya ga lokacin da muka bude sai a ce kuɗin gidan muka sata mu bar shi a rufe mu kai wa uwar gida sai ka ɗauki akwati aka kai wa uwar gida a rufe ba bude ba ma balle a san me a ciki daga budewa sai ga yaro kyakkyawa a ciki Allah ya riga jefa masa farin jini shikenan sai aka aka je wajen Fir'auna aka je wajen Fir'auna aka ce ga tsintuwa da uwar gida ta yi ɗa jinjiri shikenan sai aka ce to ya za a yi da shi kada ya zama ko dan bani isra'ila ne aka turo mana to ha ba ranka dade a a ni ban yarda ba ko take da kada ya turo mana dan bani isra'ila a a ranka dade to ko dan bani isra'ila ne dan guda ɗaya me zai yi shekaran nan shekaran yanka ne waɗanda aka yankan nan ba su yi ko ba dan guda ɗayan nan me zai yi ni dai ina son sa to shi tun da yake alga zai amfani da ni da kai duka qurrata an yi wa laka la taqtuluhu kar ku kashe shi sai an yanfa ana kashe wala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi wannan qurratu ainin li wa laka la taqtuluhu abun murna ne gare ni da yi da kai duka abun murna wajen ki dai annabi yace da shi ma ya ce abun murna ne kamar yadda ta faɗa shi ma da ya musulunta da Allah bai nufe da musuluntan ba ya ce abun wajen ki dai to shi kenan saboda tana da matsayi a wajen shi kafirin to sai aka ce to a nemo masu shayarwa aka yi ta nema duk matar da aka kawo in aka ba an ka ba wa harramna lil marad min qablu ba zai kama maman kowace mace ba aka rasa yadda za a kuma hankali ya tashi aka ce kada kuma ya komo ya mutu to sai ita uwar annabi Musa ta tura yassa da Allah ta je ta mata gangane me yake faruwa ne a gari to sai ta ji labari sai ta zo ta gaya mata shike nan da ta gaya mata an gane yaro kenan sai ta zo ta gaya musu istamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu farjanaka ila ummika taqarra ayna wala tahzan wa qatalta nafsan farjanaka min ghammi sai ta zo ta ta hango ta ce da za ku yadda hal adullukum ala ahli baiti yakfulu lahu lakum bana ko bana nuna muku waɗansu masu waɗansu mutanen wani gida ba wanda za su rena za su rena muku wannan yaro kuma mutanen kirki ne masu nasiha yaron ba zai sha wahala ba yaquluna hu lakum wa hum lahu nasihun shikenan sai kace to ina ina a ina ne sai kace to abita da je ta nuno aka abita ta je ta nuno uwar tata uwar ta dauko daga miƙa yaron hannun uwarsa maza maza ya kama mama cika bakin sai ta shan nono lokaci ɗaya sai cika cikin sa da nan uwar sai uwar gida ta yi murna ta cike kam lallahi wallahi duk abin da yake so za a baki wannan ai duk abin da yake so za a baki yanzu zamu ajiye yake a nan fada saboda muna ganin yadda zaki reni dan mu sai ta ce to ina da wasu yaran kuma ɗaki gida na ba zai iya barin sanda wannan ba in kun yarda zan koma da yaron ku in je in rene shi zan musu zan muku nasihan yaron ba abin da zai same shi to shikenan suka yi alkawari ana biyan talada tana shayar da ɗanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi mai kyakkyawar sana'a wanda yake sana'a mai kyau baya yin ha'inci to Allah zai masa irin yadda uwar Annabi Musa ya je ya sai da kayansa ya samu kuɗi kuma Allah ya bashi lada gashi tana ta shayar da ɗanta kuma ana biyan ta lada da saboda haka duk mai sana'a kar ya rika yin algus ya rika yin sana'a na gaskiya in ya haka in ya sayar sai ya samu lada a kasuwa ya samu lada wajen Allah kamar yadda wannan babbar mace ta samu idan wani adam ذوينا إلى أمك ما يهي أن اقذفي في التابوت فاقذفي في اليم فليلقيه بالسائل ياخذه عدو لي ونمكيينا ياخذه زي كاماشي وعدو له مكيينا ني مكيينسا ني كما زي زي كاما wannan akwatin da wannan yaro yake ciki wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na riga na sa maka soyayya duk wanda ya ganka ba zai shawara kashe ka ba duk wanda ya ganka ba zai shawara kashe ka ba saboda na riga na sa maka farin jini wanda na yi maka wannan ai tun lokacin da baka baka iya roƙo ma balle wannan karokin na na baka abin da ka roƙa ولتصنع على عيني walitusna ala aini kuma na yi haka ne don a rene ka a cikin kallo na ina ganin ka makiyin na wane zai rene ka wato a gidan makiyi na za a rene ka اذهبا إلى فرعون إن إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى to yanzu aika ya tabbata ga annabi Musa aika ya tabbata wa wanda aka shigar masa aka roƙan masa shi ma ya samu shiga ya samu da farko an ce izhab ila fir'auna tafi wajen fir'auna a lokacin shi kadai ne to da ya roƙa dan wansa sun zama biyu izhaba da kai da wanka a cikin aihuwa da kai da kaninka cikin annabci izhaba ku tafi tare ila fir'auna zuwa ga wannan babban kafiri fir'auna wannan mutum innahu daga shi mutumin nan yayi dagawa yayi girman kai ya ketare iyaka ya wuce zama masa bawa ya ce ana rabbukum al'ala wai shine ubangijin su mutanen Misra ubangijin su madaukaki فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha faqula lahu in kun je kun same shi faqula lahu ku faɗa masa qawlan layyinan magana mai sauki mai sauki a hankali a hankali la'allahu yatazakkaru watakila zai yi tunani aw yakhsha ko kuma zai ji tsoron ƙarshen lamari to wannan shi ita ce ka'idar mai wa'azi ya faɗi utsu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati duk mutanen da ka zo zaka musu aji in ka zagi iyayensu shikenan ka gama da su ba su ƙara sauraron ka ba kuma in ka ce iyayensu mushrikai ne su batattu ne su menene a'a kai musu magana a cikin hikima a hankali a hankali idan kana da asorati na wa'azi asoratin ka bai hujja wato karfi bata kai ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama an ce masa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau hankali a kwance kuma mutum komi hujjarsa ta wa'azi bai kai annabi Musa da annabi Haruna ba wanda zaka yi wa'azin ko kafircinsa bai kai na Fir'auna ba amma Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan ku gaya musu magana mai sauki magana mai sanyi la'allahu yatazakkaru watakila in yaji magana mai sauki ya tazakkaru zai tunani au yaksha ko kuma yayi ya ji tsoron karshen lamari kuma haka abin ya faru da suka je sai suna kiransa da sunan ya mai girma ya fir'aunu ya fir'aunu ya mai girma in an ce fir'aunu kaman an faɗi iyakan kokowar girman sarkin misra kenan in an ce fir'aun ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin inna rasula rabbika mu dinnan mu guda biyu rasula rabbika manzannin Allah ubangijinka ne fir'aunu to shi kana suka ga masa magana ko a hankali saboda haka ana koya mana ne duk mai neman shiryar da jama'a to ba zai fada su da zage-zage ba yana sukan ayyukansu yana bata su yana ce su mushrikai ne kafirai ne to yaushe za su saurare ka bayan ka ce su mushrikai ne su kafirai ne suna sallah ka ce musu mushrikai wurin sun haddace qur'ani ka ce musu mushrikai to yaushe za ka yi musu sallah za ka yi musu wa'azi da menene idan ka samu masu sallah ka ce musu mushrikai su kafirai ne to in sun ce maka to ga mutum malam tun da mu kafirai ne muna sa musuntar da mu yau a faɗi abin da za mu faɗa mu zan musulmi me za ce la ilaha illallah a wannan ka muna yi kullum kunje ba ta da amfani kawo wani mai amfani mu fara to idan an kawo wani mai amfani fiye da la ilaha illallah da muke faɗa sai a ce to kuma ku koya mana ibadar da zamu yi wa Allah yarda da mu amma banda sallah biyar ita kan wannan koyar yana ta kun ce ba ta da amfani don kullum muna yi amma ba ta hana ku ce mana mushrikai ba in an wuce nan kuma sai ce to ku samu wani littafin Allah wanda zamu bauta masa da shi wanda zai yarda da banda Qur'ani Qur'ani kan muna rike da shi waɗansu musulmi har da jama'a duk da haka to rena shi kun ce bai bai mai da musulmi ba har yanzu muna mushrikai to wannan dama ka san dai waɗansu ake wa aiki ba musulunci ba waɗansu dai ake wa aiki ba musulunci ba mai musulunci yana koro waɗanda suke wajen musulunci ne su shigo musulunci amma ba koran musulmi daga musulunci tabi ku kafirai ne tabi ku mushrikai ne ba wannan dai waɗansu ake wa aiki wanda suke cewa musulunci ba zai kai shekara ta dubu biyu ba gashi dai alhamdulillah musulunci ya ƙara ƙarfi ma a shekara ta dubu biyu فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ku gaya masa a hankali watakila zai wa'azantu ko kuma zai ji tsoron la'allahu anan maganan Allah ne ya Qur'ani shi la'alla mai faɗin la'alla kamar ya ce watakila ne to la'alla kuma a wurin Allah ana fassara shi da tabbataccen abu to anan an yi magana da Musa da Haruna ne akan matsayinsu domin kahirin an yi masa wa'azin bai ji tsoron ba bai wa'azantun ba to la'alla nan ta shafi Musa da Haruna ne in kun yi wa'azi a ganin ku watakila zai ji tsoro ya wa'azantu amma shi Allah ya san ba zai ba zai musulunta ba
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى تبكي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تأذن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في آل مدين ثم جيت على قدر يا موسى آه استبشي أختك lokacin da ‘yar uwarka take tafiya a cikin misa tana neman labarinka yaya ka halaka a ruwa ne ko ko wani ya tsince ka kamar yadda aka yi alkawari fatakun har ta je ta gano ka an junubin hum lashurun tana kallon ka mutane ba sa lura da yadda take yi sai ta je uftu ka fatakun hazullu kuma raman yakulu tana cewa bana nuna muku wanda zai renan muku wannan yaro naku ba farjana ka ila ummika da karshe dai muka mai da kai wajen mahaifiyarka farjana kai la ummika wato li ta'lamu anna wa'da Allah haqq walakin aktharum la ya'lamun don dai ta san alƙawarin Allah gaskiya ne gashi an dawo mata da shi cewa dama ta jefa shi a ruwa amma za a inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin faltaqadahu alu fir'aun yakunu aduwwan wa hazana shikenan gashi an dawo da kai mun mai da kai wajen uwarka tana renonka ana biyan ana biyan ka ana biyan ta kuɗi ita kuma tace ta ji daɗi ai a ce mutum yana da dangantuwa a fada ma ai babban abu ne mu ai ko ba ku ba mu kuɗi ba a ce mun dangantu da fada muna renon yaron fada ai shi kadai ma ya ishe mu ko ba ku ba mu kuɗi ba haka take faɗa fa taqulu azlu wala farjana ka ila ummika kai ta qarra ainuha wala tahzan domin saboda ta yi murna ta samu sanyin idaniyanta wato da larabci an ce qurratu ayun wato sanyin ido idan mutum yayi murna ta kai matuka sai yayi kuka to hawayen murna sanyi ne da shi hawayen bakin ciki dumi ne da su saboda haka ce qurratu ayun wato za ta ji daɗi ta yi murna kai ta karra aina wala ta zan ba za ta bakin cikin jefa ɗanta cikin kogi ba wa katalta nafsan kar ka mance ba ai nayi maka alheri mai yawa tun lokacin da baka roƙa ba ai ka je ka je magidan fir'auna wata rana ka je garin raba faɗa bayan ka zama namiji ka je garin raba faɗa ga bakifte mutumin fir'auna yana faɗa da danginka bani isra'ila amma su mutanen misra suna gani shi musa abinda ya haɗa shi da bani isra'ila sun shayar da shi mama ne amma shi na gidan fir'auna ne to ya je zai raba faɗa sai ya mari shi mutum fir'auna din baki din to haka zo Musa fa kafi alai daga mari sai ya fadi ya mutu to Allah ya sa daga Musa sai abokan fadan nan guda biyu ɗaya dai ya mutu ɗaya kuma ya tafi to Musa ya duba ko ina ba wani to yana ta Allah da ya kiyaye to shikenan sai ya koma yana yana tunanin me zai faru fa kafi alai qala hadha min amri shaytan inna wadu mudlimin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar la innahu al-ghafurur rahim to sai yana jin yana sauraron labarai me zai faru a gari za a gane wanda ya kisan kai dinnan ko ba za a gane ba to da gari ya waye ana yawon neman labari wanda aka musu kisan kai suka je wajen fir'auna suka ce wani bani isra'ila ya kashe mana wani gaga wannan saboda haka bani isra'ila na yanzu in ba ta san musu ba saboda suna dangantuwa da fara din nan in ba ta san musu ba sai fir'auna ce to ni ba zan yi hukunci ba shaida ba ku je ku nemo mini wanda ya kashe mutum ku kawo shaida shine ya kashe shi sai aka bi yawon neman wanda ya kashe bakidde da shaidu sai aka yi sa'a sai Musa ya zo kamar jiya yana nan dai yana sauraron asiri ya tonu ko bai tonu ba sai ya da mutumin jiyan nan dai yana faɗa da wani baki ɗaya yau ma shikenan daga daga zuwa wajensa zai raba su faɗa kai din nan da innaka lagawi mubin sai mutumin ya ji tsoro ta to za a kashe ni ko kamar yadda kashe mutum jiya ko to sai aka ji labari aka ce to ai kuma aka ce ashe ga wanda ya kashe mutumin jiya to shikenan sai aka yi shawara aka ce maza maza a nemo dogare su nemo Musa duk inda Musa yake a yankan to sai wani maza maza waje a nafsa majal rajul yasi ka ya gaya masa innal malaa'ikata yaquluna bika yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yatarqab to sai ya fita ni ina maka nasiha ka bar gari an taru a fada an yi zartar da hukunci an turo dogarai duk inda aka same ka a kashe ka maza maza ina maka nasiha ka bar garin nan yanzu yanzu nan kuma sai ya bar gari ya dauki hanyar madina yana tafiya yana jin tsoro fa kharaja minha khaifan yatarqab to yana tafiya yana jin tsoro nan Allah yana ambaton annabi Musa yana jin tsoro kuma nan gaba zai gaya mana waɗansu mutane ba za su ji tsoro ba aiki na aiki inda aiki na Allah ne nan gaba zai gaya mana su su sa ko ulka saru sajidi qala amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun rabbi harun wa musa to shi kana sai ya tafi asiri ya tonu kenan an gaya masa labari ya bar gari falabista ka min ghammi mun tsayatar da kai da bakin cikin da kake jin tsoron kada a kama ka da shi falajjaka min ghammi fatannaka futunan mun jarrabe ka jarrabobi masu yawa falabista sinina fi ali madina ka je ka bar gari ka yi gudun hijira saboda kisan kai din da ya faru dama an ce bawan Allah ba zai samu cikar kamala ba sai yayi hijira ya bar garin da ya aka haife shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya koma Madina inda kamala ta dama kamili ne tun azal mutanen ashabul kafi sun bar gari sun koma cikin kogon dutse shi Musa da kansa ya yi hijira ya koma Madina ya shekara shekara goma falabista sinina fi ali madiyana ka je can kasar garin annabi shaibu madiyana ka zauna a cikin su falabista fi ali madiyana ka yi shekaru shekara goma sun maje da ala kadar kuma ka zo yanzu akan lokacin da ya dace yanzu din nan dawowa kenan daga madina daga madiyana ko lokacin da ya dace kenan ka karbi aika na jita ala qadrin ka zo akan lokacin da aka kaddara a lokacin da ya dace ka karbi aika kai wajen makiyin nan na fir'auna ya musa ya musa اذهب أنت وأخوك بآياتي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري واصطنعتك لنفسي إذا بنت أخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ni ai na riga na zaɓe ka Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka kun min ash-shakirin na riga na zaɓe ka Musa da kai da dan uwanka ku je ku kai aika na wajen wannan babban makiyin nan idan ban da akuka bi ayati da wannan ayoyi nawa guda tara yanzu dai an danka masa guda biyu a hannu bakwai kuma suna zuwa a gaba barkata ta musa tit ayatin bayyinatin to ka je da ayoyi na kai da dan uwanka wajen wannan fir'auna idan ban da akuka ayati walatan ya fi zikiri ku ta zikiri ba kamar yadda kai alkawari ba ka ce kai sabbiya kasiran wa nazkura kasiran ba to ku ta zikiri wala ya kada ku rauni cikin zikiri ku ta zikiri kaji Allah bai na gayawa yana gaya Musa da Harun su yawan zikiri kada su yi rauni cikin yin zikiri kamar yadda Allah ke gaya wa yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zikiri din kullum manzon Allah kowane lokaci zikiri yake kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ayanihi a cikin kowane lokaci zikiri yake sai dai yana isar da aikan Allah ko ko yana wani sha'ani na cin abinci amma kullum shi zikiri shi yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu rike zikirin nan da kyau shine rayuwar musulunci shine rayuwar musulmi wato saboda a yanke musuluncin ne ma yasa ake sa gaba da zikiri din wala ta ya kada ku yi rauni fi zikiri a cikin zikiri na اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهب الى فرعون انه دغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى to na aike ku kenan daga yau ku tafi a lokacin da Allah yake magana da Musa fa Musa yana wurinsa ne a ƙasar Sham a Qudus Wadi Muqaddas Tuwa a lokacin dan uwansa Haruna yana Misra ne amma da yake shi Allah ba ba wani wuri yake da yake kayyaduwa da shi sai yace ku tafi ku biyu kamar yanzu suna tare ne shi Allah kana ganin suna tare ne yanzu shi da yake kowane wuri ɗaya ne a wurinsa yana ganin kamar suna ta iza ba ku tafi ku biyu amma shi wannan yana tare da shi a nan shi ko wannan yana tare da shi a Misra amma shi Allah ba kuma ina ma kuntu yace iza ba ku tafi ku biyu ila fir'aun zuwa ga wannan fir'auna sarkin misra innahu daga shi mutum ne mai dagawa wanda ya ketare iyaka mai yawan shi shige da girman kai fa qula lahu qawlan layyinan in ku je ku masa magana a hankali la'alla ya tazakkaru watakila ya yi tunani au ya ko ya ji tsoron karshen lamari قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان ينغى shi annabi maza ce ubangiji na inni qataltu min nafsan fa khafa an yaqtuluni ai wanda ka aike ni wurin su yanzu ma nema na suke ruwa a jallo inda na tafi hijiran nan nema na suke ruwa a jallo da gani na ba a maganar jin aika kashe ni kawai za a yi da farko wato mutuntaka kenan ai da Allah kake magana inda ni ma kuma asma'u wa ana tare da ku kar ka manta da Allah kake magana إذا بقى إلى فرعون إنه لنقى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال سيدك ربنا يا أبنجي مو إننا مو إننا نخاف منا جن أورو أن يفرد علينا أو ينقى كر يكيتر إياكا دا قرم جبا دلا الله إياكا ما فأيقا كنا كن شكو هنو أو ينقى كوكما يكيتر إياكا dama ni ma na suke yi na yi musu kisan kai ka tattu min nafsan fa akafa yukilu daga hannun zainab alhaji bello bajoga bauchi state zuwa ga shai bayan gaisuwa ta da ne gombe fitet eh gambe state gombe fitet yawa gambe state aka nuna Allah.
na'am bayan gaisuwa ta da fatan alheri ya sadaka nan na naira ɗari biyu ina so shawai min addu'a Allah ya bani haihuwa Allah ya bani kuma ina roƙon ah, malam yana- ya bani ɗariƙar tijaniya to dan eh, Allah ya ba ta aihuwa kuma Allah ya ya biya mata dukkan bukatu dariƙar tijaniya ba ita kadai ba duk ma mai so yanzu zan faɗi sharadi in bashi ko ban samu hannunsa na kama ba ko da ban ganshi ba dalili da yasa nake ba da dariƙa cikin rediyo mutumin da ban ganshi ba na bashi dariƙa ban kama hannunsa na bashi ɗari- ba na bashi dariƙa akwai mukaddamai makafi lokacin da suke ba da dariƙa suna ganin mutanen ne akwai kuma matan mutane da ake ba su dariƙa in za a ba su dariƙa sai an kama hannunsu ne to saboda haka aka yi kiyasi duk wanda ya ji wannan sharadi in ya karba na ba shi dariƙa jin wajen mukaddami ya koya masa yadda zai yi in an shiga dariƙa ba a fita saboda shiga alƙawari wa abu bil adina na riga mas'ulan ba a tijaniya da wata dariƙa saboda ah, ba kamar misalin ba a hada nono da miya a kwano daya saboda haka ita kadai za a rike sannan kuma ba a ziyarar waliyai amma dukkan waliyai muna son su muna girmama su saboda Allah yana son su yana girmama su amma ba za mu ziyarce su ba saboda ziyara bara ne sannan kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a a wurin maza ban da mata mata su kula da ita ba sai sun yi cikin jama'a ba girmama iyaye wajen maza ban da mata mata girmama mazan su sannan kuma ah, jam'in jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a wajen maza maza ban da mata ba wajibi ne akan mata sannan ban da shan taba a wurin kowane mutum ah, kulawa da kyawawan ayyuka da nisantar miyagu gwargwadon iko duk wanda ya karbi wannan na bashi da rika shehu tijani radiyallahu anhu sai ya je wurin wanda zai koya masa yadda zai rika yi Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun mu suke neman addu'a a wurin mu Allah ba mu alheri duniya da lahira kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya mu zauna lafiya Allah ya jikan musulmi maza da mata rayuwa da mutuwar barka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين soja sojan da ya zo-